العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau goma ne ko sha ɗaya sha ɗaya ga watan zulƙa'ada shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da ashirin da tara ga watan afrilu shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiyya cikin amincewa ubangiji mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu ali bin abi talib da ke nan ganduman bai cikin garin azar da ci gaba darasin da muke yi a wannan littafi mai albarka na al'adabul mufrad na imam al-muhaddithin abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah muna roƙon allah ta'ala ya mana muwafaka za mu tashi babi na ɗari huɗu da hamsin da uku yace babun yusallimul mashi alal qa'idi babun da zai magana wanda yake tafiya zai sallama ga wanda yake zaune wato malamai eh an yi hadisi ɗaya ko to to qala al-musannif rahimahullah حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة عبادة قال أخبرني بن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير wato taujihi ne yadda malamai suke fiffita wato istikhrajul ahkam su kafa dalili a kansa za ka ga hadithi ne guda ɗaya aka kawo shi kuma sai ka ga ana tananatawa ana tananatawa ana tananatawa to abin da za a la'akar da shi shine yadda aka yi tarjama na babin wato ana kafa dalili akan wannan batun kowace tarjaman babi za ka ga shi babin ya bambanta da na baya ko da ku hadisin ya zama iri ɗaya mun gane wato wai suna son nuna cewa hadithin akwai dalili akan wannan magana da aka kulla na sunan babin dalilin yana cikin hadithin sannan waccan maganar ma da aka kulla mata suna na wani babi daban kuma aka kawo hadithi irinsa to wannan dalilin shi ma yana cikin hadisin mun gane ko to wannan shine yadda suke istikhrajul ahkam kuma wani abu game da Imam al-Bukhari ko da a cikin sahihinsa da ya rubuta wato za ka ga yana yawan maimaita hadisai akwai hadisai da dama wanda maimaita su malamai sun ƙididdige adadinsu to amma wani abu guda da aka yi la'akari ko ya maimaita hadisi isnadin ba iri ɗayan da na baya ba mun fahimta ko da baka samu bambancin lafazi ba za ka gan shi word to word a matanin iri ɗaya ne to in ka duba isnadin za ga ba irin na bayan ba ne wato yana so ya nuna maka cewa akwai kusurwoyi da yawa da wannan hadisin ya zo ba guda ɗaya ba ne yana wannan takararin domin ya kafa dalili ya fidda wannan hadisin wato anil gharaba kada hadisin a gharaba shi ko a ga ta kusurwa guda ya zo a nuna wani ma yana kaiwa haddu tawatur wallahu a'lam to ne yace ishaq ya ba su labari shi kuma ya ce rahu bin ubadata ne ya karantar da su shi kuma ya ce ibnu jurayj shi ne ba shi labari wato irin wannan lafazza da ake faɗa a ce haddathana ko a ce akhbarana ko a ce amba'ana mun gane lafazza ne waɗanda ake kafa dalili da su na sama'i kai tsaye cewa ka ji a wajen wane shi ne yake faɗa kunnanka kuma ya ji bakinsa yana faɗa kunnanka ya ji mun gane ko to kaga wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da ake aunawa wajen samun ittisali na sanadi kuma a tabbatar da cewa a tabbatar da sama'i cewa ka ji daga wajensa eh akwai waɗansu ma wanda ake tabbatar da su ta wasu hanyoyin da Imam Bukhari duka ya kawo a farkon littafinsa wato sahihinsa irin waɗannan dalilai da kuma ruwayoyin da suka tabbatar da haka akhbarni ibn ya bambanta da kamar misali yace an fulan an fulan an ana kenan to an ana ita ta bambanta da sama'i kai tsaye duk da cewa an anan ma ana karbanta in ta cika wasu sharuɗa da malamai suka zayyana kaman guda hudu To kale yake cewa akhbarni Ziyad, Ziyad ne bani labari, anna sabitan akhbarahu cewa sabit ya bashi labari. Sabit nan kuma wa huwa maula Abdurrahman. Maula ne na Abdurrahman. Yarwihi an Abi Hurairata shi kuma ya ruwaito daga Abu Hurairata. Har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce. Yusallimu rakibu alal mashi mahayi zai sallama ga mai tafiyar kafa wal mashi alal qa'id mai tafiyar kafa akan wanda ke zaune wal qalilu alal kathir kadan za su sallama ga waɗanda suke masu yawa wannan hadisin bukhari da muslim din duka sun ruwaito a cikin sahihansu don haka hadisin da muka jijji shi a baya qala ibn jurayj kuma yace ibn jurayj ya ce fa akhbarni abu zubair Abu Zubair ya bani labari annahu sami'a Jabiran yaqulu ya je Jabir dan Abdullahi yana cewa almashiyani idza jitama'a fa ayyuhuma bada'a bis salami fa huwa afdalu masu tafiya a kafa su biyu idza jitama'a idan suka hadu fa ayyuhuma bada'a bis salami duk wanda ya fara sallama daga cikin su fa huwa afdalu to wannan shine yafi daraja wanda ya fara sallama to wannan shine ya fi daraja dama mun ji wannan jawabi a baya ko to kaga ya biye wannan asar da wancan hadisi na baya domin ka fahimci cewa da aka ce yusallimu rakibu alal mashi wal mashi alal qa'idi wal qalilu alal kathiri wato idan masu tafiya ne kuma su biyu idan masu tafiya ne su biyu suka haɗu to wannan ka'idar tana faduwa ba lalle kai sai ka jira babba abinan karami ya ma sallama ba ba lalle sai masu yawa sun jira kaɗan sun musu sallama ba wanda ya hanzarta wajen fara sallama to shine yafi daraja a wajen Allah subhanahu wata'ala shi ma wannan asar ɗin sahihi ne babin da ke gabe ya ce babun taslimin rakidi alal ka'idi sallamar da mahayi zai yi akan wanda ke zaune ai kaga an ambata hadisin baya حدثنا نعيم بن حماد قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وانا ما يبون بنتاشد حديثين باية نعم yusallimu rakibu alal mashi wal mashi alal qa'id wal qalil alal kathir duk irin ɗaya ne ko to amma kaga can cewa ce haddathana ishaq qala akhbarna rawh ibn abada ibn ubada ko aka tafi kuma zuwa ga abu hurairata amma wannan sai ce haddathana nu'aym ibn hammad qala akhbarna ibn al mubarak abdullahi kenan قال أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة حديث سندي أجي زوا أبو هريرة amma ta wata kusurwar daban to kaga wannan shine ɗaya daga cikin logic ɗin Imam al-Bukhari in ya maimaita hadisi ko a cikin sahihin sa to sai kaga isnadin bayan ya bambanta da isnadin gaba kai za ka ga kamar hadisi ɗaya ne amma a wajen malaman hadisi ba hadisi ɗaya bane hadisi ɗaya ne amma kusurwoyin sa daban dan ya karfafa ya zama to hadisin yana da ƙarfi dan ruwaya idan ta yawaita tana ƙara ƙarfafa hadisi matukar wannan ruwayar ingantacciyar ruwaya ne an sami ittisali na sanda da dukkan ka'ida da ake bukata na hadisi ingantacce wanda malamai suka zayyana guda biyar ko to kaga nan ya kafa tarjama ya ce taslimar rakibi alal qa'idi sai kawo shi wannan hadisin wancan kuma ya ce yusallimul mashi alal qa'idi mun gane nan kuma sai aka ce taslimar rakibi alal qa'idi ba alal mashi ba alal qa'idi ma to me yasa ya ce taslimur rakibi alal qa'idi ba alal mashi ba da almashi da arwakibu ai duka tafiya suke yi ba fahimta ba wanda ya zo da kafa wannan yana zaune sai wannan ya zo da kafa zai wuce yana zaune sai wannan kuma ya zo a kan keke zai wuce ko mashin ai da duk shuɗewa suka yi ta kansa to ashe wanda ke tafe da kafa ya zo zai wuce ga wanda ke zaune aka ce masa sallama to shi ma wancan min babi aula saboda shi mai tafiya da kafan ma da aka ce yayi ma wancan sallama shi din an ce a wannan din ma zai wa sallama to ina kuma ga wanda yake ƙasa da wancan an fahimci bayanin tunda shi mai tafiya akan abin hawa an ce ya sallama akan wanda ke tafiya amma da kafa to shi da aka ce yayi sallama akan mai tafiya da kafa mai tafiya da kafan ma an ce ya sallama a wanda ke zaune to ina kuma ga wanda shi yake abin hawa ya samu wanda ke zaune ashe shi fi cancanta ya masa sallama to shi saka yace taslimur rakibi alal qa'idi alhali ba haka aka kawo a cikin hadisin ba amma wannan shine abin da za a fahimta a ciki wallahu ta'ala a'lam قال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن هاني عن عمرو بن مالك عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على القاعد والقليل على الكثير daga asbabu ya ce ibn wahab ya ba shi labari shi kuma ya ce ibn hani shi ne ya ba shi labari daga amr ibn malik shi kuma daga fadala fadalatu ya jiyo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ala annabi ya ce yusallimul farisu alal qa'idi menene al faris ha mahayin doki ba ko na abin hawa ba doki mahayin doki to zai sallama alal qa'idi ga wanda ke zaune wal qalilu alal kathir kadan za su sallama ga wanda suke masu yawa wannan da mu da bayanai da ya kamata a ambata akai ko باب هل يسلم الماشي على الراكب na nan kuma sai ya tambaya shin wanda ke tafe a ƙafa zai sallama akan wanda yake kan abin hawa ai dai mun ji a baya kan wanda ke kan abin hawa an ce sallama gawa ga wanda yake tafiya da ƙafa almashi to shin shi ma zai sallama a wanda ke kan abin hawa قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن حسين عن الشعبي أنه لقي فارسا فبدأه بالسلام فقلت تبدأه بالسلام قال رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام to kaga kusurwar kenan wato daga Muhammad ibn Kathir yana cewa Suleiman ibn Kathir ya ba su labari shi kuma daga Hussein shi kuma daga Imam Sha'abi shi Imam Sha'abi annahu laqiya farisan ya hadu da wani mutum akan doki fa bada'ahu bis salami sai ya fara masa sallama bai jira wancan na kan dokin ya masa sallama ba sai shi ya fara masa sallama fa qultu sai nace wane ne yace kenan Na'am, Hussein kenan shi ne ruwaito daga ba, daga sha'abi. Don haka sai Hussein ya ce ma sha'abi, Tabda'uhu bis salam, kuma kai ne za ka fara masa sallama? Wato, sun san abin da ya zo a cikin hadithi, ma'ayi shi zai fara sallama gawa ga wanda yake tafe da kafa sai ce to sai ka fara masallama qala sai ce ra'aitu shuraihan mashiyan yabda'u bis salami ai na ga shuraihu shuraihu alqadi malamin sa kenan alqali shuraihu alƙali shiraihu Allah ta'ala ne yasa ba zai samu suhuba ba amma ya musulunta lokacin annabi na raye yana kokarin ya taho madina wasu abubuwa suka tsare shi kuma sai annabi ya rasu so lokacin da ya zo madina ma da matarsa mutum ne mai basira kwarai da gaske umar ibn khattabi ne ya fara naɗa shi alƙali saboda yana da kaifin basira rigima ce ta tashi tsakanin Umar bin Khattab yana amirul mu'minin da shi da wani mutum Umar bin Khattab ya sai doki a wajen mutumin kasa wadan sukan yi dabara a doki to wallahu a'lam ya dai sai doki a wajensa da ya sai doki sai ya tafi da shi gida bayan da ya tafi da shi gida sai ya ga ashe doki yana dingishi yana da larura a kafarsa yana ɗingishi sai ya dawo mutumin da doki sai ya ce dokin nan naka karyayyen doki ne yana ɗingishi sai ce a'a ni doki na lafiya kalon baka shi kuma sai da ka gama caje shi sai ce dokin nan ba shi da lafiya kowa ya dage a kan shi ne sai umar bin khattab ya ce to ka nema mana wanda zai mana shari'a suna tafiya sai suka game da shuraihu sai aka bujiro masa shari'a sai ya amince ya ce mene ya faru aka gaya masa sai ya ce to yanzu yadda za a yi cinikin nan kai ka amince ka soke ciniki ka maida masa kuɗinsa ba ne mutum ya fara sallaman ko da yana tafiya me dalili in an yi haka wala Allah menene dalili wajen madogaran shi shuraihu ai ma shi ne aka ce shi kuma wannan faris ne ban ji ba akwai wanda ya zo shayar da ruwayan abin nan mene ivajtama ithnani mutum biyu idan suka haɗu wanda daraja shine wanda ya fara musu sallama ba wai sai kawai abin nan mashiya ne ba mutum biyu in sun haɗu wato kaga anan sai a fahimci kenan ko wanda yake kan abin hawa ko wanda yake tafiya da kafa duka ɗaya ne khairuhum man bada bis salami wallahu a'lam a ai ba kisan nake ba ba kisa kisar ake ba kawai an ambaci shiraihun ne babun yusallimu al-qalilu ala al-kathiri babun da yake magana kaɗan za su yi sallama da masu yawa gani za ka yi ana ta maimaitawa ko amma yanzu kowace gaba ce kuma yake bi yana kafa dalili a kai قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني حميد أبو هاني أن أبا علي الجندية حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كاجا إسناد يا بنتكم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير kaga nan ma dalilin ya fitar na alkalilu alal kathir kuma wani an sake samun karin isnadi قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي علي الجندي عن فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير kaga sai aka ce yusallimu alfarisu ba a ce arrakibu ba eh amma dai duk ma'ana ɗaya ne wanda ke kan abin hawa ko yake kan doki to zai sallama ga wanda yake tafiya da ƙafa domin a cikin ababen hawa a wancan lokaci doki shi ne fi daraja e, shi rakumi kaya aka san shi da ɗiba da dogon zango da juriya amma abin hawa na alfarma doki ne to kaga kenan an ce shi ya fara yin sallama ga wanda ke tafiya da ƙasa a ƙasa don a ƙara koya masa tawadu'i ulmashi alal qa'imi to nan kuma kaga ba a ce alal qa'idi ba kenan ba sai sharadi ne sai mutum yana zaune ba in ka zo wucewa sai kaga mutum a tsaye ba sai yana zaune ba ka dai same shi a waje guda shi ba tafiya yake ba mun gane to shine wannan ruwaya ta zo da walmashi alal qa'imi maimakon alal qa'idi da muka yi ta ji a baya wal qalilu alal kathir kadan kuma su sallama ga waɗanda suke masu yawa shi ma wannan hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Tirmidhi duka suna da ruwaya su ma babun yusallimu as-saghiru alal kabir ya sake dai komawa cikin abin da hadisin yake ta karantarwa ƙarami shi zai sallama ga babba ma'ana wannan kenan abin da aka fi so hakan aka fi so a ƙa'ida amma inda wani zai mubadara wajen fara sallama to an ce shi ne fi daraja a wajen Allah قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى بن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير duk dai hadisin da muke karantawa din ne amma dalilin ya zo na as-sagiru alal kabir yusallimu ar-rakibu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'id wal qalilu ala al-kathir to anan da as-sagiru ala al-kabir to me kawo ya ka bada wannan hadisi a matsayin dalili ba ambaci kuma yaro din ba a ciki Na'am, wato ya awwala shi mai ƙaramin shekaru da a matsayin alƙalil, wato abin nan, ƙalilu sinni kenan, sai ya ɗauka a matsayin haka. E, shi yasa aka wannan hadithin a nan wajen? Wallahu alam. قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن أداء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير wannan isnadin ya tafi zuwa ga Musa ibn Uqba daga Safwan ibn Sulaim daga Ata'u ibn Yasar daga abu hurairu ta Allah ya yarda da shi kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yusallimu as-saghiru ala al-kabir kaga nan a wannan riwaya as-saghirun ya fito wal mashi ala al-qa'idi wal qalilu ala al-kathir wannan domin a kiyaye ladabi wato na musulunci kullum a tsarin na musulunci ana la'akari da shekaru a wajaje da yawa kaga a wajen limanci ana la'akari da shekaru in aka samu mutane sun yi canjaras a Qur'ani sun yi canjaras a hadisi sun yi canjaras a fahimta na istikhrajul ahkam sai a zo wane ne ya riga yin hijira a lokacin da aka hijira kenan kowa ya riga musulunta to idan an yi can jaras a nan ma sai a zo to waye fi yawan shekaru sannan idan an zo wajen mai da bayani ana sanya babba kisar huwaisa ko da muhayyisa ya fara magana annabi ya ce kabbir kabbir za a mai da bayani na abin da ya faru shi kuma ya ga wancan ɗin shi shakikinsa ne uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma wancan wannan sa ɗan baffa ne kaga shi ne kenan sahibu dami to shi yasa sai ya soma magana sai annabi ce a'a kabbir kabbir ka bari babba ya fara magana to kaga duk irin wannan da nan da aka ambata cewa karami ya fara yi babba sallama duka ana la'akari ne da darajar shekaru a addinin musulunci eh duk wanda ya fika a shekaru to ana so ka bashi darajarsa ta shekara yace babun muntahas salam to mun ji akan batun sallama an yi ta bayani to menene matukar sallama tukewarta iyakarta ko an bude maka ita kawai kai ta yin ta yadda kake so a akwai lafazan da ake so kuma akwai iya abin da ake faɗa muntahas salam wato matukar sallama tukewarta iyakar abin da ake so a tsaya a kai. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني زياد عن أبي الزناد قال كان خرجة يكتب على كتاب زيد إذا سلم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته isnadi ne wanda yake ingantacce asar ne wanda aka samo shi wato zuwa ga ibn jurayj qala yace akhbarni ziyadun ziyad ya ba su labari an abi zinad daga abu zinad qala yake cewa kana kharijatu yaktubu ala kitabi zaidin idza sallama wato kharija yakan yi rubutu a wasiƙar da zaidu ya aiko idan zaidu ya aiko wasiƙa to yakan yi rubutu ƙala sai ya ce assalamu alaika ya amiral mu'minina wa rahmatullahi wa barakatu wa magafiratuhu wa ɗayyibu salawatihi wato ce assalamu alaika ya amiral mu'minin amincin Allah su tabbata a gare ka ya sarkin musulmi wa rahmatullahi da rahamar Allah wa barakatuhu da albarkokinsa wa magafiratuhu da gafararsa wa ɗayibu salawatihi da kyawawan addu'o'i isnadinsa ya inganta amma za a yi aiki da wannan ɗin duk da ingantaccen isnadi ai ba rafa'a ba ya tafi ne shi zaidu baya daga cikin sahabbai ma mun gane ballantana a rafa ba rafa'a shi zuwa ga annabi ne ya faɗa a yi haka ba to don haka abin da ya fi inganci shine a tsaya iya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata iya abin da ya zo a cikin ruwayoyi da suka inganta wanda annabi sallallahu alaihi aka faɗa a gabansa kuma ya jaza ya zo a cikin hadithin Ibrahim ibn Hussein wanda Imam Tirmidhi ya rawaito da Abu Dawud da ingantaccen isnadi kuma anan ma mun karanta shi da wani mutum da wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum annabi ya ce nawa ya ce ashara wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya ce mai ishirun wani ya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ya ce mai kaga iya haka ya tsaya ko ya ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to haka nan ya tabbata a cikin hadithin ummul mu'minina Aisha ma wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da ita a ɗaki sai mala'ika Jibril ya zo a irin ziyarar da yake kawo wa Annabi shi Annabi zai ganshi wani kuma bai ganshi ba akwai lokacin kuma da zai fito a matsayin mutum sai mutane sai su ganshi amma ba san waye ba sai Annabi za su tsammata bako ne sai annabi ya ce musu jibril ne kamar yadda ya zo a cikin hadisin umar ko al-ma'rufu bi hadisi jibril to shine a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata haza jibrilu yuqri'uki salam wannan jibril ne yana muki sallama to ita ummul mu'minin sai ta ce wa alaikumus ay wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga ita ma abin da ta faɗa kenan ai haka aka koya daga annabi to irin waɗannan dukkan dukkan wato sallama wacce take al-ma'thura da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya kurewarta shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wasu suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan bai zo a cikin ruwayar da ta zo daga annabi ba babu ta'ala mun gane ko kuma ba ana inkarin uluwillahi bane amma sai a tsaya a iya abin da annabi ya faɗa zaka ji sau da yawa mutane sun saba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ya ce ka ce ta'ala sai dai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kaman shine kaman yadda ya zo shi a cikin hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya jaza kuma aka yi a zamanin sa don haka ba za ka ce ka ƙara ta'ala ba ai misali kaman a wajen abin nan ne salatin annabi ka ce Allahumma salli ala sayyidina ba a inkarin siyada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal khalqi ajma'in alal itlaq sayyidul khalqi alal itlaq to amma tunda annabin shi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da hakan ba to sai a tsaya al'amarin ne wanda yake tauqifi la majala fihi bi ra'yi an san annabi shugaba ne yanzu amma tunda bai faɗi haka ba sai ka faɗa a yadda ya faɗa Allahumma salli ala Muhammad haka ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana lakkana masa habbai abubuwa wata rana ya lakkana ma wani sahabi addu'a amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi rasulika allazi arsalta sahabin sai sai maimaita shi ma sai yace amantu bi kitabika allazi anzalta sai yace wa bi nabiyyika allazi a shi annabi ya ce wa bi nabiyyika allazi arsalta shi kuma sai ya ce wa bi rasulika allazi arsalta sai annabi ya ce masa wa bi nabiyyika allazi arsalta sai annabi ya gyara masa kaga da rasul da nabi ai abu ɗaya ne ko hasali ma wato in aka ce ar-rasul ya fi zamantowa ashmalu dan shi kaga ya hada da abunan nubu'a kuma ya hada da me da risala wanda duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da su to amma sai ce a'a yadda na faɗa maka haka zaka faɗa to shi yasa irin waɗannan azkar da ake yi tauqifi ne yadda annabi ya lakkana wa mutane haka ake so kai ma ka faɗe shi dan ibada ce to don haka ba za ka ce assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ba kamar yadda wannan duda cewa isnadin da aka rawaito daga shi Abu Zinad ingantaccen isnadi ne ya faɗo ta hannun mutanen ƙwarai mutanen kirki malama to amma abin da shi zai ya rubuta ko kuma abin da shi kharija yake rubutawa ya ce assalamu alaikum ya amirul mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratu wa tayyibut salawati ba za ka faɗi haka ba saboda bai zo daga wajen annabi ba sallallahu alaihi wa sallama shi ya saka ya zo a cikin muwatta ta imam malik ibn anas daga abdullahi dan abbasin abdullahi dan abbasin ya ce irin wannan bai inganta ba wani mutum ne daga cikin mutanen ƙasan yaman masu neman ilimi ya zo shi wajen Abdullahi ɗan Abbas lokacin Abdullahi ɗan Abbas ya tsufa ka san a ƙarshen rayuwarsa ya makance bai gani Anas ɗan Malik shi ma a ƙarshen rayuwarsa lokacin da ya tsufa ya zan baya gani eh to lokacin ya shiga wajen Abdullahi ɗan Abbas shine sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai ruwa ya ce sun maza da shay'an ma'azalika aiba sai kuma ya sake ƙara wani abu a kai bai kiyaye me ya faɗa ba ma ya je ya ƙara wani abu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma sai je ya ƙara wani abu qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya ce alhali lokacin baya gani kamar da imam malik ambata ya ce man haza wane ne wannan sai a kwatanta masa suka ce hadha al-yamaniyyu alladhi yaghshaka ai wannan bayamanan nan ne da yake yawan zuwa wajenka fa'arrafuhu iyahu sai suka kwatanta masa shi yadda ya gane shi ya gane eh wane ne ma'ana da yana ganin sa kenan lokacin da yake da ido ko qala sai yace fa qala ibn abbasin sai abdullahi dan abbasin yace inna salaman taha ila baraka inna salaman taha ila baraka ai ita sallama ta tuƙe ne zuwa ga wa barakatuhu kar a ƙara wani abu wannan kaga na abin da aka rawaito kharija ya ce assalamu alayka ya amirul mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu wa tayyibu salawati qari su sahabbai abin da suka sani yana tuƙewa ne zuwa wa barakatuhu Allah ya datar da mu babun man sallama isharatan babin da ke magana dangane da wanda ya sallama a matsayin ishara wato ya ishara a matsayin sallama ai ana yin sallama a matsayin ishara ko ko ba ai ta halatta ya ai gara da kuka shiru to ba mu ji mai aka tana da ana yace babun man sallama isharatan babun da zai magana akan wanda ya sallama da ishara قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا حياج بن بسام أبو فروة أبو فروة الخراساني رأيته بالبصرة قال رأيت أنسا يمر علينا فيومئ بيده إلينا فيسلم وكان به وضح ورأيت الحسن يخضب بالصفرة وعليه إمامة سوداء wannan hadithi ya fito daga wajen Bishir ibn al-Hakam shi kuma ya ce Hayyaj ibn Bassam shine marwaci na biyu ko shine Abu Qurwat al-Khurasani ra'aytuhu bil basara shi Bishir ibn al-Hakam sai ce na gan shi ne a basara wala Allah ya faɗi wannan ne domin ya faɗi cewa ba sun rayu ne waje guda ba tunda ka sai yana daga cikin abin da ake tantancewa kai ka rayu a waje kaza shi kuma ya rayu a waje kaza kuma ka rawaito daga wajensa ta kaka mun gane ta yaya ka rawaito ta wajen nasa ba irin wannan zamanin namu ba ina kuka haɗu wataƙila in ya taɓa kawowa ziyara wani gari kai ma ka kai ziyara wani gari kuma a nan an san a tarihinka ka taɓa kaiwa ziyara wannan garin shi ma ya kai ziyara a irin wannan lokacin to akwai yiwuwar ku haɗu wala Allah shi ya saka ya ce ra'aitu bil basara na gan shi ne a basara ƙala sai ya ce ra'aitu anasan wato shi ya ce na ga anas yanzu kenan wa yake faɗa Hayaj wato Ibnu Bassam kenan Abu Qurat al-Khurasani shine ya faɗa yace ra'aitu Anasan naga Anas ibn Malik yamuru alaina ya shuɗe ta wajenmu fa yumi'u bi yadihi ilaina sai ya mana ishara da hannunsa fa yusallimu kuma ya sallama abu nawa kenan wa kana bihi wadahun sai na gan shi ma yana da furfurarsa tana sheƙi tana haske wadahu shi ne haske yana ɗaukan ma'anoni da yawa amma nan ɗin da yana nufin haske ne ma'ana furfurarsa farar ce bai nuna ta ba shi ya saka nan kuma ya ce wa ra'aitul hasana na ga hasanul basari kuma ya khadubu yana yin rini bis sufra da abin da yake fatsi-fatsi wato yana rina gemunsa ka san za ka nuna gemu to sai ka nuna shi da wata kalar daban gemunka ya yi fari ga wanda gemunsa ya fari annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi fatahu makka abubakar siddiq ya tafo da babansa abu kuhafa ya tafo da shi tsofo gemunsa ya yi fari kamar auduga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghayyiru hadha ku je ku ku canja kalar wannan gemun mana amma sai annabi ya ce wajtanibu sawad amma ku kiyayi baki kaga yanzu kuma akwai yan coge suna nan sai a sassayi wani abun fesawa ko na feshi ne kam ha cream ne ko kana amfani da shi ne to ya halatta a yi khidab eh a sa wani kala za ka ga ƙasashe misali yanzu kamar in pakistan da yake allah ya yalwata musu gemu da mutanen afghanistan wannan karkaran da mutanen india suna da gemu wadatacce to wanda gemunsa ya fari za ga suna sanya kaloli daban-daban eh kaga wani ya sa ja sosai wani ya saka jajajaja haka mai kama da maron wani ma kaga ya sa ya ɗanyi ɗan fatsi-fatsi haka to duk wannan ba laifi ba ne gemunka ya yi farin karina shi da irin wannan kalolin amma ka ya yi baki saboda baki ai coge ne ko ha inci ne ka tsufa amma kana nuna kai har yanzu kana nan wa alaihi imamatun sauda kuma yana da baƙi rawani a kansa wannan hadisi dai isnadinsa ko wance wannan asar isnadinsa yana da rauni saboda rawi na biyu hayyaj ibn bassam malamai sun ce majhulun ne ba a san shi ba duk da cewa shi bishir ibn hakam da ya karantar da bukhari wannan bayani ya ce ya ga hayyaj ibn bassam amma a binciken da malamai suka yi basan waye hayyaj ibn bassam ba to kaga tunda har ba a san shi ba cewa aka ce babu shi ba amma ba a san shi ba balle a san wani tarihin sa a san yaya yaya yaya mizanin sa yake amma dai shahidi da yake ciki shine yamuru alaina fayumi'u bi yadihi ilaina fayusallimu wa qalat asma wannan kuma bukhari ya kawo shi mu'allaq mu'allakan وقالت أسماء ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام أسماء بنت أبي بكر تكي أنبتا واتشيوا ألوى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا دغ حننسا إلى النساء زوا جماتا سيتشي بالسلام wannan yana nuna hannu kawai ya ɗaga, waving ya yi, an haɗa da me? Da sallama. To irin wannan ya halatta a shari'a za a iya yi, sallama tare da ɗaga hannu. A ina ne mutum zai ɗaga, zai sallama tare da ɗaga hannu? Misali mutane idan suna nesa, in suna nesa ba za su ji sallamar ka ba. to ba sai ka ɗaga sautinka da ƙarfi ba, in ka ɗaga ɗan duk ba laifi, to amma in har ka san ba za su ji ka ba can nesa suke, in ka ɗaga murya ma ba za su ji ba, to ba kawai hannu za ka ɗaga ka musu webin ba. A'a, sai ka ɗaga hannun tare da sallama, kar ka musu ihu irin na Fulani, babba kai, a haka kawai ɗaga hannu. To sai kai haka, sai ka ce, Assalamu alaikum. a hankali kai sallamar taka jiyan ka kawai amma ka yi da abin da yake wajibi a kanka kar kawai ka daga hannun kuma kawai kamar yadda turawa suke yi kawai mutum ya waving da hannu wannan wannan wannan ba ba daidai bane a shari'a kuma har ilo kaga wannan hadisin yana nuna halaccin yi wa mata sallama kenan ko amma idan suna tare ba wai mace ka game da ita ita ɗaya ba in ka gama da mace ita ɗaya ba ruwanka da ita waye ce maka mata sallama ta so za ta wuce a hanya kai mara assalamu alaiki waye sa ka karka kula ta eh balle ita ma ta maka sallama kai kasafinka kawai ta wuce ka wuce dan ba ga sahabbai suna tafiya in sun wannan ya game da wani mace ya mata sallama ba amma in taron mata ne mutum ya iso zuwa gare su ko zai shuɗe gare su ko makamantan irin wannan to ba laifi bane idan ya musu sallama suna hallaro Allah ya sa mu dace a wata riwaya wanda Abu Dawud ya rawaito ba cewa ta ce bis salami ba alwan nabi sallallahu alaihi wasallama ila nisa'i ko alwan nabi sallallahu alaihi wasallama fa sallama alaina manzo Allah sallallahu alaihi ya daga mana hannu kuma ya mana sallama to kaga waɗannan abu guda biyu shine wanda ake hadawa daga hannu tare kuma da yin sallama قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني موسى بن سعد عن أبيه سعد أنه خرج مع عبد الله بن عمر ومع القاسم بن محمد حتى إذا نزل سرفا مر عبد الله بن الزبير فأشار إليهم بالسلام فرد عليه إبراهيم بن المنذر يأتي محمد بن معن ya labarta musu shi kuma ya ce Musa ibn Sa'ad ya ba shi labarin daga babansa shine Sa'ad ɗin kenan. Annahu kharaja ma'a Abdullahi ya fita tare da Abdullahi ibn Umar wa ma'al Qasim ibn Muhammad da kuma Qasim ibn dan gidan Muhammad Qasim dan Muhammad ibn Abi Bakr hatta idza nazala sarifan sai da suka sauka a sarifa kusa da madina ne kan hanyar zuwa makka marwa abdullahi ibn zubair sai ga abdullahi ibn zubair ya ya shuɗe ta wajensu kenan bai tsaya ba fa ashara ilaihim bis salami sai musu ishara da hannunsa bis salami da sallama wato ya ishara kuma ya ɗaga murya assalamu alaikum kuma suka ji shi inda ba dan an ji shi ba ai kaga da ba zai bada shaida cewa bis salami ba ko faradda alayhi su biyun da abdullahi dan umar da kuma qasim ibn muhammad sai suka maida masa sallama ashe abdullahi ibn zubair abdullahi ibn umar da abdullahi ibn zubair duka suna da suhuba sahabbai ne kamar yadda muka sani abdullahi ibn umar yana cikin matasa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn zubair kuma yana cikin yara waɗanda dai suke da wayo amma bai kai matashi ba shi ma wannan hadithin akwai rauni a cikin isnadinsa shi musa ibn sa'ad da ya rawaito daga baban nasa shi din ma ba a san shi ba balle baban to wannan shine sa hadisin ya zamanto mai rauni amma dai yana karfafan wancan na baya ma'anar a aikace haka take a shari'a duk da raunin hadisan amma haka abin yake a shari'a حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن عداء بن أبي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد أو قال كان يكره التسليم باليد To wannan hadisi kuma ya tafi zuwa ga Adawu ibn Abi Rabah. Ai mun san Adawu ko? Almajiran Abdullahi dan Abbasin mufti na Makka da ya gaji Abdullahi kujeran Abdullahi dan Abbasin wajen karantarwa Kaaba. Wani bakar fata ne da aka yantar da shi da yana bawa. Kala Adawu abu, ibn Abi Rabah yake cewa kanu yakrahuna taslima bil yadi. wata rana Abdullahi ɗan Umar ya zo shi Makka, sai aka zo aka tattara tambayoyi aka zo ana ta masa tambaya. Ai dai mun san Abdullahi ɗan Umar da iliminsa ko? Sai ya ce, ka amma ku mutanen Makka ina mamakin ku. Yaya za ku ajiye tambayoyi kuna jira na ni na zo alhali ga ad'awu ɗan abi raba yana cikin ku. Wai na haka ambaci wanda a san matsayinsa ko? Ala Adawu yake cewa, Kanu ya karahuna taslima bil yadi sun kasance suna kyamatar a yi sallama da hannu, su suwa, sahabban annabi. Auƙala ko kuma dai abinda Adawu ya ce in ji alkama, kana ya karahu taslima bil yadi, Adawu ɗan abi raba ba ya son ya ga an yi sallama da hannu kawai. ba tare da lafazi ba kada ai sallama da hannu kawai ba tare da lafazi ba amma akwai inda mutum zai sallama ko ya daga hannun kawai shari'a ta yadda ya daga hannun kawai ba tare da yin sallaman ba a wani irin yanayi kenan misali kamar idan mutum yana sallah mutum yana cikin sallah sai wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ba a hana yin sallama ga mai sallah ba balle mai cin abinci wasu na cewa mai sallah ba a masallama mai cin abinci ba a masallama ba haka bane ana yau mai sallah sallama ana yau mai cin abinci sallama Bukhari ya kawo hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar la'asar ya shiga gida alhali da ya tsaya yana ta yin sulhu ne bai samu ya yi nawafil ɗinsa da ya sama ƙabla salatul asr ba sai ya ƙi su a masallaci don kar mutane su gani balle su riƙe ta sunna ce da za a dinga yi bayan la'asar to amma shi da yake duk abin da ya muwazaba a kansa ya zama dole ne a kansa to shi yasa yake kara'in su to sai ya tafi gida sai ya je sai yake kara'i ashe lokacin sahabbai kuma wasu sun biyo shi suna so su yi tambaya sai sai ga ya shiga gida suka yi sallama suka ji shiru sai suka aiki wata yarinya ki je ki tambaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita yarinyar da ta shiga gida sai ta ga annabi yana sallama sai ta masa sallama ma'ana annabi yana sallah sai ta masa sallama assalamu alayka ya rasulullah annabi sai ya daga mata hannu sai kuma mata isharar akan ta zauna sai ta zauna da ya idan da sallamarsa kuma sai an sa mata sallama sai ya ji me ke tafe da ita ta faɗi tambayar da aka faɗa ya ba ta ansa ta je ta faɗa. To don haka irin wannan yanayi ne za a iya amsa sallama ko yin sallama da hannu ko abin da ya kama da shi? Wallahu ta'ala a'lam. Amma in bancin waɗannan, to ba in bancin wannan, to ba a so mutum ya yi sallama kawai da hannu? ba tare da furtawa a baki ba ko da mutane suna nesa ba sa jinsa sai ya yi sallamar yadda zai jiyar da kunnensa ya yi da haƙƙi ko mala'iku sun shaida sannan kuma ya ɗaga hannu a mutane su ma za su fahimci cewa ya yi sallama insha Allah babun yusmi'u idza sallama babun da yake maganan cewa ya jiyar idan ya yi sallama, karka yi sallama a zuciyarka. Ƙala hadafana Khalad bin Yahya ƙala hadafana Mis'ar, an thabit bin Ubaidin ƙala, a taitu majalisan fihi Abdullahi bin Umar faƙala, idza sallamta fa asmi' fa innaha tahiyyatun min indillahi mubarakatun tayyiba. ya ce Khallad ibn dan Yahaya ya ba su labarin shi kuma Mis'ar ya ba su labarin daga Thabit dan Ubaid Thabit dan Ubaid yake cewa ataitu majalisan naje wani majalisi fihi Abdullahi ibn Umar kuma a majalisin akwai Abdullahi dan Umar faƙala sai Abdullahi dan Umar ya ce idza sallamta idan har za ka yi sallama fa asmi to ka jiyar abin da ake nufi ka ɗaga sautinka a jika ba kawai ka yi ka san sau da yawa za ka ga yara suna da wani ɗabi'a a dinga daudawa ana koya musu yadda sallama a shari'a take za su shigo gida sai ga yaro ya shigo ce a kai ba kai sallama sai ce ai yayi sallama wato sau da yawa sukan yi sallama sai kai sun yi ta ƙarama ko mutane ma su zo waje kawai sai sallama a hankali a'a sallama mutane za ka yi ka ɗaga sautinka assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko ka cika mata ƙwarya shi yasa ce fa idza sallamta fa asmi dan umar ya koya masa cewa idan ka yi sallama ko in za ka yi sallama to ka jiyar ka ɗaga sautinka kenan fa inna ha domin ita sallama tahiyyatun min indillahi mubarakatun tayyiba gaisuwa ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala mai cike da albarka kuma wacce take mai tsafta mai daɗi eh ai lafazin qur'ani ne ma ko ai iktibasi kenan tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa ce daga wajen Allah kaga ita sallama tana da daraja gaisuwa yanzu an ce daga wajen Allah take ashe Allah ne ya gaida bayinsa sannan gaisuwa da aka sanya mala'iku suna yi wa muminai kuma gaisuwa da aka sanya za su musu maraba da ita in sun shiga aljanna in za su shiga aljanna salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin in sun shiga aljanna ita suke yi eh da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin to kaga ashe dukkan albarkoki ya tabbata a cikin ta Allah subhanahu wata'ala mun ji da ya halicci annabi Adam alaihi salam sai ya nuna masa waɗansu mala'iku a zaune ya ce, Je ka wajen waɗancan, ka musu sallama. Shi kuma sai ya fahimta daga lafazin da Allah ta'ala ya ambata masa da ya je ce, Assalamu alaikum. Na farin min mala'ika. Domin abin da Allah ya ce masa, Fasallima alaihim. ka yi sallama gare shi kuma da ya sai ce assalamu alaikum kaga kawai sai awwala lafazan da Allah ne ya gaya masu kuma sai suka ce wa alaikumussalam wa rahmatullahi sai suka tsaya haka shine annabi ya ce sun ƙara masa wa rahmatullah to kaga ashe ba abin da yake cikin sallama wato sai albarka da kuma tarin addu'o'i to ba mu tsaya nan wajen saboda lokaci insha Allah abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ta'ala ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa wanda muke kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum